إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na sabuwar tafi a yau litinin biyu ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya daidai da hudu ga watan novemba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu meladiya domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare daga cikin falalolinta wallafar babban malami abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa wannan aiki da ya yi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala kar ya bar mu da wayanmu da iyawarmu ya mana jagora wajen karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. A darasin da ya wuce, sati da ya wuce shi ne darasinmu na ashirin da takwas a cikin littafin. Yau, insha Allahu ta'ala zai zama darasi na ashirin da tara in Allah ya so, wanda kuma za mu tashi ne a farkon shafi na hamsin da biyu da taimakon Allah. Kenan a baya, mun tsaya malam shimfiɗa da ya akan matashiyar da ya akan abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah kenan mun shiga ɓangare na uku na littafin kuma muna tare da halarto da cewar in an ce warware la ilaha illallah kawai a dunkule warware musulunci abubuwan da sukan iya sabauta mutum musuluncinsa ya zama yanzu ya warware ya fita daga da'irar musulunci sai ya sake kalmar shahada kenan muna roƙon Ubangiji ta'ala ya shiga lamuranmu ya ba mu kariya daga aikata su, mu da duk wanda suke tare da mu. Malam ya ce, za mu tashi a kan annaƙibul awwal, abun da ke warware wannan kalma ta la'ilaha illallah na farko. Kafin mu fara, zan so mu kalli wasu abubuwa ko wani abu kamar haka. A har kullum hikimar yin karatu ba ana yin sa ne don ba a iya ba duk lokacin da mai karantarwa yake in dai kwakwalwarsa tana aiki da hankalinsa baya kallo wanda yake karantarwa wai don ba su iya ba ne yake karantar da su musamman karatu na musulunci abu ne da ya shafi kawai riƙe umarni na ubangiji ta'ala wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki cewar a tunasar ɗin domin ita tunasarwa ba wanda take amfana sai wanda yake mumini domin ɗabi'a ce ta duk inda mumini yake da zaran ya ji saƙon Allah kullum zuciyarsa ƙara rayuwa take yana sabunta abin da yake kai na musulunci yana ƙara jaddada shi yana ƙara ƙarfafa shi a tattare da shi ɗabi'a ce ta zuciya kai komo ta kai ta dawo ta kai ta dawo ta kai ta dawo shakku akan al'amura amma yayin da aka samu sakon Allah na shiganta kuma sai ta dinga korewa sannan kuma ɗabi'a ce ta zuciya kai koman ta fi kai komo akan abin da yake mummuna wannan za mu tsince shi a cikin kissar annabi yusuf a cikin suratu yusuf da ubangiji ta'ala yake ce innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi ya ce lalle ita rai mai yawan umarta ce da mummunan abu malaman balaga suka ce kaga hikima ta ƙur'ani bai ce rai mai umarta ce game da mummuna ba sai ce mai yawan umarta kenan ba sau ɗaya ba akai akai tana yawan da zaran ka kalli abu sau tari kallon farko to takan fara kintsama mummunan abu ne akai kafin abu mai kyau akai takan fara kintsama sharri wani ma ya ta kintsama sharri da yawa kafin ta kintsama alkhairi guda ɗaya sau tari in wannan gabar ta zo nakan ce misali da za ka fara yi kana zuwa kaga an haɗa garwashin wuta ko ce wuta haka itace an tara shi diwa an kunna wuta abinda zuciyarka za ta fara yi fata yanzu da don fada cikin wutan nan da yaya ko wasu da su wuce ka ce yanzu nan fada wutan nan da ta kamo su ko da za su fada sai ta fara kintsama ina ga haka take zuciya ba ta fara kintsama ka yi nesa da wutar ba ko kana wucewa ka ga ma'aikacin nefa a kan ɗirurin kan menene falwaya mai zuciya take fara kintsawa ya gama ya sako lafiya wannan da zai faɗo da ya zai yi ina jin haka take farawa ko yara za ka ji jirgin sama ya zo suna kallo lahaga shi can sai ka ji ana da zai faɗo wai su da zai faɗo a gidansu wasu san da zai faɗo dameji ne zai faru ba ko rijiya mai zurfin gaske kana zuwa ka fara leƙawa ba safai tunanin farko yake zuwa ce ina ma ruwan da ya zo baki baki kawai dai a sa kofi a iba ba amma sai mutum ya fara tunanin tab yanzu da dan tsindila rijiyar nan da yaya dan karasa hikima ta qur'ani ce me yawan umarta ce game da mummuna to kullum hikimar karatu shine abun da muke kai na irin wannan shakkun na wannan kullum mu dinga rage shi mu dinga cire shi sannan kuma mutumin da yake neman ya kubuta a lahira duniyar ya zauna lafiyarsa kalau tsakaninsa da ubangiji a lahiran ma ya je tarar da ubangiji lafiya ya yi rayuwa mai kyau a nan kunci babu damuwa babu to shine kullum bibiyar yaya ina daidai yake ya ɗauki daidai ya aiki da ita ina kuskure yake bar kuskuren ya koma kan daidai kullum ina maimaita wannan ne sakamakon sakamakon nakan faɗi kalmar ta farko takan yi zafi cin amana da al'umma yau malaman al'umma suke yi wa mabiyansu cin amanar shine sautari ba a fara dasa ma mutane ko nusar da mutane Allah da manzonsa mafiya yawa kowa abin da yake fara yi gamsar da mutane in malami ne a dunkula kawai matsayinsa na malami su fahimci matsayinsa na malami ta yadda in yace gaba da a yi su bishi in yace yamma za a yi su bishi kawai ya bautar da al'umma in kuma a ƙungiyance ne ya za a yi a fara dasa wa mutane wannan ƙungiyar ta mufa ita ce kaɗai abin yi ita ce kaɗai za ka jirgin annabi nuhu duk wanda bai bi ta ba to ba zai tsira ba na haka duk wanda yake kan saɓaninta kuma shi kuma halaka zai tafi wannan shine halin da muke ciki a yau kuma wallahi masifa ce ba ƙaramar masifa ba masifa ce mai girma inda ji kullun yanzu iya tafiyarmu ita ce kadai za mu yi ta dasa al'umma a kai ko shi ne abinda za mu fara dasa al'umma a kai su fahimci iya ƙungiyarmu ce gaskiya sauran duk bata ne duk wanda ya bi sauran wuta ne mu ne kadai zai tafi aljanna ba ƙungiyar aka ce mu fara dasawa ba musuluncin Allah da manzonsa eh al'umma sun fahimci wannan eh to ga wata kungiya da muka yi da muke so mu ƙara yada mu hada kai mu kafa wannan kungiyar don yada mutane yada wa mutane su fahimci Allah da manzonsa ina ga shine manufar ai ba wata manufa ba don haka kada tsautsayi don tsautsayi ne wanda kuma tsautsayi ba irin na nan ba tsautsayi na tafiya wuta ya sa mutum ya zama a kullum zai saurari mutane da niyyar mai ya hararo kawai ba 'yan tafiyarmu ba ne za su yi kuskure ko kuma 'yan tafiyarmu ne duk abin da suka faɗa sauraron da yake kawai daidai ne kawai a kai da a tafi wallahi tallahi kuskure ne ɗan kowace tafiya na iya yin kuskure kuma ɗan kowace tafiya za a iya samun daidai daga gare shi amma wannan abun ya shiga zukata ya yi katuntun ni wallahi na daga cikin rage walwalata a rayuwa a yau yadda abun yake tasiri a zukatan al'umma da a dasa wa mutum wani zai iya tasowa wansa uwa ɗaya uba ɗaya ya ji kawai shi fa ba komai ne damuwarsa da shi ba saboda bai bi tsarin da yake kai na fahimtarsa ba fahimta ce fa kai ka fahimci kaza shi ya fahimci kaza shi ke ya zama sanadiyar gaba haka kuma ya kamata a tafi kuskure ne Allah ya ganar da mu ubangiji ta'ala ya ganar da mu na gaba akan karatun baya din nan sai mun yi taka tsantsan game da irin kalmomin da malam ya yi amfani da su ko kuma kalmomin da suke cikin matsala ta tauhidi da zaran an kawo kalma ba da hankalinka kake aiki ba ita shari'a da nassi take aiki akwai qur'ani akai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akai eh to ka gane me hikimar shikenan madalla da ganewa baka gane hikimar ba za ka aikata ne tun da ƙur'ani ya zo da abin manzon Allah ya zo da abin ka sallama ka bi shi kenan sai ka samu waraka ban san ko muna tare ba in ba haka ba to za a yi ta samun damuwa a cikin al'amura don akwai abin da shari'a za ta ce a yi kai kuma hikimar da ta ce a yi kasa gane ta kenan ba za ka aikata ba to a ƙa'ida ta musulunci idan matsala ta musulunci ta zo kakan kalli kawai ta inganta daga manzon Allah shi kenan ko kuma Allah ne ya umarni a Qur'ani eh zan aikata saboda da'a da biyayya wa Allah da manzonsa sallallahu alaihi sallam. Allah ya datar da mu akwai bukatar kullun sa nazari mai kyau maganan da malam ya abaya din nan akan matsalar ridda ina ga ita ce ai a ƙarshen shimfidan sa da ya ta kawo mana warware karmar la ilaha illallah da sauransu to mu yi taka tsantsan a kai muka ce hukuncin na hannun waye al'umma ne a shugaban al'umma shugaban al'umma don da gaske irin waɗannan zafin akan iya ɗaukan su wani kawai a ƙashin kansa yana ganin wani ya saba abin da ya hukunci kawai sai je ɗauka a ƙashin kansa a'a in ka ga wani zai yi kana da damar hana shi hana shi ai yayi kaza ne ya bar musulunci to ba kai ne da haƙƙin ɗaukan matakin ba hukuma ce in ba haka ba sai yaƙi ta kaurewa ni yanzu na gan shi kawai makwancinmu ne sai abin da ya fita daga musulunci kawai na zo na sara wuyansa ‘yan uwansa ya suje su yi shiru musamman yanzu yadda ɓangarori ya sha bamban tayu ba tafiyar mu ɗaya ba su da su ɗauka haka ne kawai da su ce dan ba ɗan ƙungiyar mu ba ne ya sa na kashe shi shi kenan sai ya haɗa ‘yan uwan wancan su ma da ‘yan ƙungiyarsu su zo su yi me su ɗaukansa su kuma suna kashe ni ‘yan uwana da ta wata ƙungiyar da su je ai ga wasu ‘yan ƙungiya sun zo sun kashe ni ni ma ba don komai ba sai dan kaza shi kenan sai yaƙi ya ɓarke a cikin al'umma Allah ya gafarta mana ya datar da mu malam yace abu na farko shine ashirku billahi ta'ala shirka da Allah madaukakin sarki shirka ita ce hada wani Allah da Allah a cikin abun da ya shafi bauta dama kalmar ashirka ai daga almusharaka ashirku ita ce hada abu guda biyu wuri daya to mutun ya hada wani Allah da Allah a cikin abun da ya shafi bauta ya ce walmuradu bihi abin da ake nufi da shi shine ashirkul akbar shirka da malam ya ce tana ita ce abu na farko da yake warware kalmar la'ilaha illallah na mutum ko yake fitar da mutum daga musulunci ya ce ana nufin babbar shirka kina akwai ƙaramar shirka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake gaya masahabbansa yake ce mafi tsoron mafi tsoron abin da nake tsorace muku shine karamar shirka akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirkul akbar yace karamar shirka ash-shirkul asghar karamar shirka suka ce wa ma ash-shirkul asghar ya rasulullah mecece to karamar shirka ya ma'aikin Allah yace ar-riya'u yace riya a cikin addini kazo kana addinin ibada ce amma damuwarka ka gamsar da mutane su gane ka iya ka nuna wa mutane kai mai yi ne ya ce to wannan yana tsorace ya ce shi ne mafi tsoron abin da yake tsorace ma al'ummarsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda idan mutum ya fi kowa sallah ya fi kowa azumi ya fi kowa zakka ya fi kowa komai na ibada amma da wannan manufar yana yana burge mutane su ga ya iya ayi kaza to ranar da kiyama ta tsaya ana ba wa masu sallah ladansu ga aljanna can a tafi masu yawan azumi masu yawan istighfari duk a tafi aljanna shi cewa da a yi ai istighfarin ka kai kai tai ne don ka nuna mutane mai yi ne ba yawo ma kake kana daga murya kana gaya wa na titi gefe da gefe su ji kai mai istighfari ba ne sallar ba kokari kake a cikin mutane ka inganta ta a gefe ka ki ba ma ko kuma ka kiyinta mai kyau ba kyautar da kake ai kana yi ne don a ce me mai kyauta ne shikenan a ce to ka koma duniya wajen mutanen da kai ta gamsar da su da sallah su ga ka iya ka je ka nemo ladanka yau ana ba wanda suka yi sallah don Allah sakamako ne su ake ba wa lada zikiri kai ta iya ko ma waje wanda kake ta zikiri kake nuna musu kai don Allah ya kai ka iya zikiri ko kai mai zikiri ne ko ma ka je wani kuma yana yi ma don ya ba da haushi ne to za a ce ko ma waje wanda ai kayi ne lokacin ba don mu ba in ji Allah kenan ba dan Allah kai ba kai ne dan me ka bawa su kaza haushi shi yasa kake je ka duniya wajen wanda kai dan ka bada haushin nan ka karbo ladanka Allah ya kiyaye mu yace ashirkul akbar wannan ita ce karamar shirka me ta riya a cikin addini yace ashirkul akbar al mukhrij min al milla wanda ke fitar da mutum daga addini na musulunci wal iyazu billah Allah ya ce muna neman tsarin Allah daga gare ta ya ce wa zalika hakan kuma shi ne an ya ja'ala bainahu wa bain Allahi wasa'ita shi ne bawa ya sanya tsakaninsa da tsakanin Allah ya sanya wasu shamaki wasu wasila tsakaninsa da Allah ya sa wani abu a tsakani tsakaninsa da Ubangiji ta'ala a cikin al'amura na bauta ya ce wannan ita ake kira shirka babba yad'uhum yana bauta musu shi yana bauta Allah sannan kuma ga wani abu da yake bauta masa ko yana neman wani abu a wurin Allah amma ga wani abu da yake ga sai ta shine dai samu wannan abun da yake nema a wurin Allah wa yas'aluhumu shafa'ata kuma bawa ya zama yana roƙon waɗannan abubuwan da ya sa a tsakaninsa da Allah ɗin yana roƙon su ceto aw yatawakkalu alaihim ko kuma ya zama yana tawakkali akan su yana dogaro da su aw yastaghifu bihim ko kuma yana neman gudumawarsu a cikin abin da ɗan adam baya iya yi sai Allah mu kalli gurin nan ana kuskuren fahimta eh shikenan ai haramun ne ko bid'a ne ko shirka ne ka nemi taimakon wani Allah a akan abin da Allah kaɗai ke iya yi ka je kuma ka nemi wani ya maka shi ake kira shirka din amma a taimakekeniya da Allah ya fifita tsakanin bayi wani ya fi ka damar kaza ko ya iya kaza kai baka iya ba zai yi kaza ko yana da damar yin kaza kai ba za ka iya yi baka cewa na dan yi min kaza din da kake yi wannan kuma wani abu ne da Allah ya sanya shi na mu'amala a tsakanin bayi to aw yastaghithu bihim ya zama suna neman gudumawar su akan abin da Allah ne kadai ke yi aw yanziru lahum ko su zamto suna yi musu bakanci wanda mun san shi ma haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki mutum yayi bakanci na azumi ko na kyautar wani abu ko na wani aiki Allah kadai ake yi da shi aw yazbahu bismihim ko mutum ya zamto yana yanka dai yanka dabba da sunan wannan waɗanda ya rika a matsayin yana kallon girmansu a addini mun ga na farko mushirikan farko sunan gumaka suke kira za a kira sunan gunki yayin da za a yanka to yau kuma akan samu wanda sunan wani babban malami ne kawai za a kira ko sunan babban wani shehi za a kira to duk wannan shine ake kira shirka babba aw ya'taqidu jalban naf'i ko kuma bawa ya dinga kudurta jawo amfani a tattare da wani yaga kawai fa wane ne kadai ke da ikon in ba shi kawai rayuwarsa ba za ta inganta ba dan haka in dai nasara yake so to wane ne kadai zai iya bashi nasara in ci gaba yake nema a rayuwa wane ne kawai dan haka ya kudurta cewar wane ne kadai gatansa a duniya ai ana iya samun wannan a ce a gida ga wani wanda shine ya tsayu da al'amuran gidan yana yanke jiki ya faɗi kaji ana shi kenan mun shiga uku mun lalace me yasa wai shi kenan mai kula da mu ɗin ya tafi dama shi ne mai kula da ku Allah ne ya sanya kula da kun ta hannunsa kenan kaga sai ka ɗauki abun kamar ofis ne a gwamnati wane lokacinsa ya ya kare e gurin haka yake zama ha to gwamnati ma idan wane lokacinsa ya takan ɗauko wani ta sa a gurin kuma kai idan wa'adin wanda yake kula da ku yake ɗaukan ɗawainiyar ku a gida yayi sai Allah ya kasa ɗauko wani ya dasa muku ta yiwu ma in dai aka bi Allah bin Allah ko wanda yake kula da ku a gidan kuke kallon yana yi tayu yana kashe muku dubu ɗari ne a ƙarshen wata in aka tattara alkhairan da yake muku to sai Allah ya ɗauko wani ko a ‘ya'yansa ko a ƙannansa sai ya ɗauko wani wanda shi kuma Allah sai ya ba shi dubu ɗari biyu ko uku wanda zai dinga kashe muku a duk ƙarshen wata saboda kun miƙa wa Allah lamarin Allah ka gani Allah ka sanya taimakon mu a hannun bawan nan naka Allah ka shiga lamarinmu Allah ka kunyata mu Allah karka kunyata mu ire-iren waɗannan addu'ar wallahi sai Allah ya replacing da wanda zai fi shi sai kaga dan cikin sa ma kawai Allah ya dauko ba a taba tunanin zai kai wani mataki ba sai Allah ya kai shi matakin kuma sai Allah ya bashi damar da zai fiye da ma abin da baban yake yi haka yake faruwa yanzu haka ni ina da misali a ɗaya daga cikin gidajen surukaina akwai mai gidan da ya tafi kawai ana ganin shi kenan an faɗi ba shi ba duk unguwar ma an faɗi amma wallahi da Allah ya ɗauko ɗaya daga cikin 'ya'yan kullum lafazin uwar tana ce dan kawai sunansa yanzu dan albarka a wurin uwar dan albarka kawai komai da komai kawai na rayuwa da ya fita kawai shi dai ce mama mama dai zo kawai hajiya hajiya kawai sai dinga daukan ɗawainiyar da tamkar mijin ne yake raye yake mata ko ka ce fiye da haka ma in na ce fiye da haka ma inda mijin ya gina mata shekara da shekaru shi zuwa yanzu ya canja mata guri ma ya komai da komai na rayuwa ni na daga cikin da ta kira ta tehe ka zo ka yi addu'a har ban ɗaki da ta nuna mu ta ce shiga ka ga gurin nan saboda me yadda abun ya kayatar da ita ta ce ka ga nan ka ga fanka ka ga waye sola fa bayan wannan kuma ga ma fanka ta ƙasa ta ce ɗan nan ɗan albarka malam a masa addu'a a mana addu'a in ce Allah ya sa albarka kaga inda dai tafiyar mai gidan shine an shiga uku shi kenan to amma Allah sai ya kawo a 'ya'yan wanda kuma ya ci gaba da wannan daukan ɗawainiyar ba ita ba abokanan baban wallahi sai gashi daga bakinsu suna ce ikon Allah kaga yaran nan irin abin da babansu yake kuma yana yi eh zai je gaida abokin babansa kuma ya masa goma ta arziki kaga abun nawaye na Allah ne Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu nan haka au ya'taqidu jalban naf'i a kudurta mutun ya kudurta jawo amfani kawai yana ta'allakuwa da bawa ne shi ne wani ne kaɗai mai taimakonsa mana ne mai iya masa kaza a'a kuskure ne Allah ne mai masa ta hannun wani ko ta sanadiyar wani na haka yau wani nan na yanke maka in dai Allah kake bi sai Allah canza ma da wanda zai maka kwatankwacin na wanan ko fiye da na wanan Allah ya datar da mu au daf'i au daf'u ko kuma tunkuɗe wata matsala ko cutarwa shi ma bawa ya ƙudurta cewar ai wana na iya cutar da shi don haka yana taka tsantsan ne saboda idan ya taɓa wana fa ya shiga uku ai ana samu yanzu yanzu haka sai ka je wani ƙauyen kaga kaf garin ana ce wane malam ya ce kaza ka ji kowa yana karkarwa saboda kawai ana tsoron dai iya cutarwa wai zai yanzu dai haukatar da mutum yanzu dai lalata ka yanzu wane na ma baki shikenan ko yana ma addu'a shikenan ka lalata dukiyar ka ma ta hau lalacewa kuma wallahi ƙarya ne to shi ɗin shirka ce babba domin babu wanda yake dama yake da ikon ya cutar da kai sai Allah maɗaukakin sarki duk wani wanda zai wani abu ya zama cutuwa gare ka sai da ikon Allah sai da yardar Allah don haka na iya yi ne ta yi tasiri a kanka sakamakon Allah ya maka ne a babu mai dama jarrabawa ce daga Allah za ta zo gare ka amma wanan nan da ya ta ƙoƙarin sai ya ga bayan ka haka dai hiri ta ganin bayan rigarka ko bayan doranka amma ne ya kau da kai ba shi da wannan ikon wallahi ba shi da wannan ikon inda mutum na da wannan ikon ka ji a ranka kai tayo kana gaba ka da makiya da yanzu kana kabari duk zaman lafiyar da kake da mutane fa akwai wanda shi wannan hakan yauda da damar da zai kashe ka da yanzu ka tafi dan mutane sai a hankali akwai wanda iya alkhairi da zaka yi wani na kusa da kai kawai sai ji da damar da ya kau da kai me yasa kai wa wani alkhairi fa shi wannan shine matsalarsa kawai ko me yasa kullun kai da wani kullun kai da wani ka ja wani ba shi ba to da da yadda dai ya kashe wanan da ka ja a jiki shi ya dawo jikin ka dai yi to Allah ne kawai yake rike da wannan na haka babu wani mai bawa ya kudurce wani na da tasiri a rayuwarsa wajen ci gaba ko shi ne zai haifar masa da ci gaba in ba shi ci gaba ba zai faru ba wani na da tasiri wajen cutar da shi in dai da wani ko in ya saba wani zai shiga uku to wannan shirka ce Allah ya tsare mu kawai ka je Allah na raba arzikinsa yana sabauta ci gaba ta hannun bayinsa ne amma ba bayin ne suke sabauta ci gaban ba in Allah ya ta hannun wane ne sai ka ga sanadiyar wane ka samu cin nasara in dukiya ce ka samu in kaza ne ka samu in da ka samu matsala ta dalilin wane sai ka ga kaza ya faru sai wane ya zama sanadiya kawai rubutu da ya a baka matsala sai ka kasa samu ba shi din bane Allah ne ya rubuta dama wannan abun ba zai yiwu ba sai ya zama ta sanadiyar wane shine ya kawo wannan matsalar Allah ya datar da mu kaga idan mutum ya samu wannan ba ruwansa da kuncin rayuwa in ya kubuta daga wannan shirkar dama ya yiwu eh Allah ne ya rubuta da ta dalilin wane sai je ya gode wa Allah ya zo ya wannan godiya bani na gode kaza kaza da aka min kaza din nan amma yana kudurta cewa Allah ne ya tirsasa shi ya masa eh ba laifi bane ka gode masa shine ma daidai shine koyi da manzon Allah sanan matsala ta faru eh wani ne tsayin da ka he ka samu matsalar eh ka kwantar da zuciyarka kawai dama Allah bai yi bane da Allah yayi ko yana kuka sai ya tabbatar da kai shi bai isa ba shi wanda ya sanadiyar karkayin to da ko baya so yana kuka yana hawaye sai ya sa hannu ka zama to Allah bai yi bane dama shike ne ka huta ba ruwanka da wata gaba da shi ma ka san dama Allah bai yi bane Allah ya datar da mu wallahi a wannan gabar shi ma ina riki wata aya da ta faru lokacin muna makarantar health technology anan allowances ake biyan mu 2000 wani wata chairman din lokacin ina ga kiyace kanewa aka nada sai kwamiti wanda za su zo su biya aka ce su da su biya aka je muka je karba local government ɗaya daga cikin kwamitin masu biya wanda aka ba wa kuɗin shine mai biya su kuma sauran da su tantance takarda in admission ɗinka na gaske ne in ma menene tabbas kai ɗan makarantar ne sun gama tantancewa sai a bashi umarni ya biya mai rikon kuɗin ɗan garinmu ne ɗan ningin nan ɗan cikin ningi ashe shi an samu akasi yarinya da ya gani Allah ya jarrabe shi da santa lokacin ɗalibar mu ciya islamiya ta ji ba ta san sa shi kuma shi kuma ya kasa ganewa kawai sai ya ɗauki malamin su ne yake hura mata wuta kawai wala ya rike wannan aƙidar ƙarshe har walinta ya samu yake ce malamin su ne yake hure mata kunni amma tana san sa walin ya samu da gaske ne ce ban san zance ba ma a kira ta a tambaye ta in ta ce eh ne kawai ni ba musu ma eh din ne kawai haka ne sai a yi hukuncin da za a yi wala na ce masa kawai ya kira ta ya tabbatar ya ce a ba za a yi haka ban ce wallahi da gaske nake ko ƙarya ne in ta ce eh ni ne wallahi na ɗauka ya ka ce faka min hukunci ko ka je ka rufe ni kuma za ka rufe ni ne iya kwanakin da zan fito suna cika wallahi zan fito ƙarshe kuma ka ce a kashe shi shikenan na ma dutan da a tafi na san dama yau ne ranar tafiyata ce wallahi wanda dagun hankali a kira ki a'a da yake ce masa to wallahi ban san zancen nan ba suna soyayyar ma ni Allah bai nusar da ni ba karshe fa yake tabbatar mun wata ran sun zo yake kira na akan dan in tabbatar musu nace ban san zancen nan ba yace wallahi shi bai yadda ba shi da abokin suka ce ba su yadda ba saboda akwai ran da kuka take musu tana ce shi fa ya hakuri ya daina zuwa don malamin su malam ayuba har tsallan kwaɗi ya sa ta yi daka ta akan in ba ta rabu da shi ba sai na sa dariya in ce eh to in kana da ganewa ba ta san ka mace ba tsallan kwaɗi ba in yanka ta danyi in ba malami ba mahaifinta ma da iya sa ta akan wani baya so kuma duniya ma ta haɗu ba ta son ta da ba ta son ta da wani in tana so ya yake faruwa wata gari da ta bari akan dai babanta ne dai raba ta da wani har gari tana iya barin ce to ka gane soyayyar ba ta gaske ba ce ashe ta yi masa wannan ɗin ba ta so ya kasa ganewa ran da aka zo ba da kuɗin nan aka duba takardan ana duba ya ce je ya karɓi kuɗin wallahi ya daki ya bayar dai bari da isa ba ya bayar ya tsaya ya hana ya dai cak wasu yana ƙara cewar ranka ya daɗe baka duba takardun ba ya ce ba shi kawai wannan bai da matsala kuma ikon Allah ina shigowa din wanda na shigo ya ce a Allah gafarta malam je ka karba ba sai ya ce kuma yana ce ba a duba takardun ba ya ce ka bashi na ce eh yadda aka yi kwakwaf din haka ta faru na ce wallahi Allah ne eh ya tsaya fa ba a duba takaddun ba yana ce a duba ya ce ka bashi haka ya ɗauko a turbini miƙa wa mutane yake a hannu wallahi watsa mun yayi akan bencin na ifa na ce alhamdulillah na tabbatar ko mutum baya so in Allah ya ce ya so to ka gama dan da Allah ya rubuta ba zan samu wannan ba da watakil shi ne zai zama shi ne ogan mai bada umarni wallahu alam dan Allah mun fahimci gaban nan wallahi Allah ne ko mutum baya so duk yadda mutum yake ma akan lamari wallahi Allah ya rubuta sai ta yi kuma in Allah ya so ya azabtar da shi ta hannunsa dai ma ba yadda ya iya shi dai kawo maka aiko shi ya kawo maka jeje a TikTok din nan na yanar zamani na ga wannan Prof Mansur Isa Yalwa namu na Bauchi yana maganar wani abokinsa ne ba shi labarin bawan Allah da kullum ya dunkufa addu'ar haji shi dai aikin haji kawai yake so ya je malami ne mai almajirai ce kawai sai wani ɗalibinsa ya zo ya ce ala gafata malam na biya ma maka sai ji abin da ya jima yana ta addu'a ya yi iya godiya ya ce sai da aka gama komai an je filin jirgi biza take ko sai ya nemi wannan bizar tasa da ɗan walaɗin da take kunshe da wannan komai nasa bayanan nasa kawai ta ɓata an ɗauke ya ce ya shiga tashin hankali kaga babu tafiya ya ce kawai sai ya tuno ai Allah ne mai yi ya ce kawai sai ya ɗauko ayar ƙur'ani rabbi inni maghlubun fantasir ya ce ya Allah ni fa an riga an fi ƙarfi na Allah ka kawo min taimakonka ya ce kawai ya dinga faɗa kawai ya ce he bar cikin mutane ma saboda ya tsaya tambaya ma jama'a ta yawa kawai ya je ya dinga maimaitawa ya ce yana cikin kawai sai wani ya taɓo shi ta kafaɗa sai ga kare dame shi he miƙa masa hannu me kawai sai ya ɗora masa yana gani ya tashi da ya tafi wace ah malam me ya faru in kawo ma wannan ba za ka jiyo ka mun godiya ba yace aiko ka na san aiko ka akai kai ma eh yace Allah ne ya aiko shi har inda yake na san wallahi bayin sa bane shi Allah ya roka Allah ya aiko shi me mahallu shahid tauhidin amma kaga a babin mu'amala ai yayi kuskure da ya kamata yana jiyo ma ya rungume shi dan uwa Allah ya saka da alkhairi inda tukuici ma ya masa duk da ya san me Allah ne ya aiko shi ka yaba masa ka gode masa Allah ya aiko shi din ka yi wannan ai ba laifi ba ne yaba kyauta tukuici din Allah ya datar da mu na haka wannan gabar kudirce amfanarwa wani dan adam na da tasiri a kanka wallahi daga Allah ne cutarwa duk dan adam ba shi da wannan tasirin sai yayi tai Allah ya ta tsallakar da kai malam yace mai man huwa dunallah mutum ya kudirce wai cutarwa daga wurin wanda yake ba Allah ba faman ata bi zalika duk wanda ya zo da wannan ya kudurce wannan abun a ransa ya ce faƙaɗi kafara haƙiƙa ya kafurta wal iyazu billah ai aikin jani kuma in ka tsaya ka kalli al'umma nawa ne ke na yanzu aka dalmiya nawa ne aka dalmiya akwai wanda kawai wanda ya sa a gaba matsayin ɗan takararsa yana faɗuwa to ya sha hannu a kayi kenan yana jin wallahi daga yau sun daina cin miya da nama eh saboda wana suka sa a gaba sai ya ci ya kuma shiga fargabar wannan gwamnatin fa mun nuna mata kiyayya yanzu shi kenan ba mu sanya da su yi da mu ba bayan akwai Allah dama gwamnatin ce mai rike ka wannan ne mai rike ka Allah ne kawai ci gaba da al'amuranka kawai dama haka ta gada ka nema ka samu ko ka nema ka rasa malai yace qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafarta zunubin da aka hada shi da shi duk zunubin da ya shafi shirka aka hada Allah da wani Allah baya gafartawa amma yana gafarta zunubin da yake koma bayan haka zunubi ne mutum ya aikata na sabo na kaza na kaza Allah na gafartawa wanda bai kai shirka ba amma shi maliman ya sha'u ga wanda ya so in Allah ya so kai ta aikata zunuban sai Allah ya gafarta maka ba tare da shawari da kowa ba kaga wannan gabar rana kullun na ce akwai bukatar ita ma rike ta kamkam da kuma ta ka tsantsan a kai wani kawai laifi dai ga wani yana ya unguwarsu kawai sai ji wannan dan wuta ne shi kawai ba ruwansa da shi saboda me mai aikata laifi kaza ne dan wuta ne yana masa kallon wuta to kuma tayo Allah ya gafarta masa yaya kuma shine mai bada wutan mai wutar da kuma sawa a wutan Allah ya gafarta mana suratul nisa wa qala subhanahu har ila yau Allah madaukakin sarki yace innahu man yushrik billahi lalle duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna haqiqa Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahun nar kuma makomarsa ita ce wuta Allah ya tsare mu wa malil zalimin min ansar kuma lalle azzalimai ba su da wani mai taimako su waye kenan masu shirkan nan zaka fassara ta da me masu shirkan dan dama shirkan kamar yadda annabi luqman ya faɗa inna shirka la zulmun azim to lalle ba su da wani mai taimako suratul maida mala yace wa shirku kaga ita shirka din nan akhtaru anwa'i ridda ita ce mafi hadarin nau'ika na ridda duk wani abu da ke sa mutun ya bar musulunci ya ridda to shirka tafi komai hadari Allah ya tsare mu daga ita wa huwa yace kuma shirkar ita ce an yu'bada ghayrullahi abauta wa wani Allah bi ayi nau'in min anwa'il ibada da kowane nau'i ne daga cikin nau'ika na ibada duk nau'in da ya shafi ibada ce ake yi wa Allah to mutum ya zo kuma yana yi wa wani Allah Allah ya tsare mu malam yace kamaza ka du'a ka du'a kamar yin addu'a yace ba a roƙon kowa ya maka wani abun da dan adam ba haƙƙinsa bane ka zo kuma kana roƙon wani bawa ya maka yace babu wannan babu wannan mu gode wa Allah ba mu tsinci kanmu a irin waɗannan wuraren ba akwai wanda babban malami ne na yankin da ya mutu wallahi an binne shi fa kabar mutum da je an ce yau ya wayi gari shaninsa sun bata ko an zo an kore su haka da je kan wannan kabarin malam din shaninsa ne suka bata a dawo masa da su wani kabari da je na wani babban da yake kallon sa babba da ya mutu yana roƙon aikin hajji yake so ko mota yake so arziki yake so mai yawa yana roƙon a mana arziki a mana arziki don matsayin da ake da shi to kuskure ne shirka ne ya ce awin zabashi ko kuma yin yanka mutum ya yanka domin wani Allah ko da sunan wani Allah ya ce aubilistin rasati bi gairillah ko kuma neman gudumawar wani Allah fi ma la ya ƙadiru alaihi illallah cikin abin da mutum bai da iko a kansa sai Allah Allah ne mai iko akan wannan sai mutum ya je kuma yana neman bawa ya masa yace kuskure ne azurtawa na waye Allah ka je kana roƙon wani kuma ya maka arziki ya maka arziki kuskure ne Allah ya datar da mu yace wa ka du'a'i ghairillah kamar kuma roƙon wani Allah dude na daga cikin misali wal isti'anati bi ghairillah da taimakon wani Allah neman taimakon wani Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin abin da ba mai iko da aikata wannan sai Allah malai ce faman sarafa shay'an min al'ibadati duk wanda ya juyar ya sarrafa ya aikata wani abu na ibada li ghairillahi domin wani Allah to fa huwa mushrikun wannan mushriki ne Allah ya tsare mu daga shirka Allah ya tsare mu daga shirka wa qad zakara Allah ta'ala kaseeran min ar-rusuli hakika Allah madaukakin sarki ya ambaci da yawa daga cikin manzanni yace hum sune nuhu annabi nuh wa ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa daud wa sulaiman wa ayyub wa yunus wa yusuf wa musa wa harun wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas wa yas'u wa lutu wa zakara Allah annahu hadahu ya ce Allah ya ambaci waɗannan diwa daga cikin manzannin kuma sai Allah ya ambaci cewar lalle su ya shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙiya daidaitacciyar hanya wa qala ta'ala ce su waɗannan ɗin kuma da ya shiryar da su zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan ita ce shiryar Allah da yake shiryar da wanda yake so min ibadihi daga cikin bayinsa amma fa duk da kasantuwarsu annabawa a gaba ƙur'ani sai ce walau ashraku inji Allah waɗannan annabawan Allah ya shirye da su yace da za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'maluna yace to da abun da suka kasance suna aikatawa ya lalace da addinin su ya rushe me yake nusar da mu girman shirka ba bawa iri na ba na ƙasa ba annabin Allah ko annabawan Allah ma Allah ya ce da za su yi shirka to da aikinsu ya ruguje da aikin da suka yi na alkhairi sallarsu zakkarsu ibadarsu komai nasu azuminsu duda ya ruguje da za su yi mai shirka da Allah maɗaukakin sarki wa ya fi kamata ya zama akan haɗari mu ne ya ce wa ƙwala ta'ala har ila wa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa laƙadi uhiya ilaika wa ilal lazina min qablika wanda yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce hakika an yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suke kafinka kinan Allah ya yi wahayi zuwa ga manzon Allah da kuma waɗanda suke kafinsa nawa annabawa ya ce cewar la'in ashirakta da za ka yi shirka Allah ya isar da wannan saƙon fa cewar da za ka yi shirka la ya amaluka da aikinka ya lalace wala takunanna min al-khasirin kuma da ka kasance daga cikin masu hasara wa ake gawa to ina ni kuma yace balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin yace ba haka ba kawai ka bauta wa Allah ka zamto daga cikin masu godiya kai iya kokarin karkade shirka a cikin lamarinka wallahi lamarin shirkar ba karami bane ba mutane ne suke daukan sa da wasa wani ɓangaren kuma ana yin ta ne ba tare da an gane ma an cuɗanya a cikinta ba ya ce fashirku billahi ta'ala akhbaru zunubi ya ce kaga shirka da Allah maɗaukakin sarki ita ce mafi haɗarin zunubai fa ita ce mafi haɗari wa a'azamu zunubi kuma ita ce mafi girman zunubai duk wani zunubi na duniya to ɗa ne ko jika na shirka amma ita ce oga kwata-kwata Allah ya tsare mu mala ya ce wa shirku har ilaudi yana ta maimaita ya ce ita shirkan nan fa huwa taswiyatu ghairillahi billahi shine daidaita Allah da wani Allah fi ma huwa min khasa'isillah cikin abun da yake bantu daga Allah abun da yake bantu Allah ne mai yi sai mutum ya daidaita bawa da Allah a cikin wannan abu kamar dai da bayani ya gabata yace wa huwa a'zamu dhanbin usiya Allahu bihi kuma wannan shirkar ita ce mafi girman zunubin da aka saba wa Allah da ita ba a taba wani zunubi da ya kai shirka girma ba ba a taba saba wa Allah da saban da ya kai wannan shirka din girma ba yace sannan kuma wa hadmul lirububiyya wannan wani abu ne wanda yake hadi yake boye yake kauda kai game da fahimtar rububiyya tauhidi na rububiyya kasantuwar Allah ubangiji ya ce wannan wani abu ne da yake kau da kai ga wannan yake haɗiye wancan ɗin tauhidin rububiya ba Allah ne ya kaɗaitu da kaza ba tauhidin rububiya tauhidin kaɗaita Allah game da ayyukansa to idan aka samu shirka to kaga an kore wannan tunda mutum yana jin eh Allah na iya bada arziki to wane ma shi kuma ta wajen wane daije wallahi ranar da ake gaya min wani yake ce wani ne da suka yi irin wannan harkar yace da shi ma almajiri ne irin wannan harkar yace akwai wanda in ka zo rinsa kawai abin da yake nema ka tabbatar masa kawai ina Allah ya kasa ne Allah ka ya kasa eh ka ce masa kawai Allah ya kasa ne kai yanzu ga damuwar Allah bari iya ba shi kake so ya ma yace to kafin ya ma aiki in baka yaka ba ma wai bare saurare ka ba nace irin wannan kirkirowar fa a daina kirkiro labarin nan yace mun shi ma yayi wannan aikin ne shi mai fadan ya zauna da masu irin wannan aikin ya ce ya yi yaransu ya ce wallahi ya gaya min sunan malamin ya ce wallahi wannan malamin da suka zauna sai ya fara tabbatar ma ka tabbatar masa Allah ya kasa eh shi yanzu kana so ya ma eh kafin sai ya ma ya ce kuma jarabawa ko da ake shiga sai ka ga abin sai ka ga abin yayu ya ce jarabawar da gaske ya ce Allah ne baro kansa sani ya ce amma daga ƙarshe shi sai Allah ya tsamo shi ya ce malamin dalmiya ya ce abun yayi nisa bai ce ka ganni nan ya ce to matar gwamna wani da ya wuce a gari kaza a jiha kaza ya ce muna haduwa sunana take kira eh saboda da ta zo wajen mai gidan nawa aiki da ta samu ni ne gate din farko ni zan masa iso in ce wace ta zo ya ce mun samu arziki a wurinsu ya ce kun wallahi abin tsoro dai baka in yi yake fa ya ce kai akwai abubuwan ma da an zo ya yi aikin da ya ce to ya ce ni yake sau ya ce in yi ta kaza in yi ta kaza shi kenan shi ba ya yi ba na kawo kudin kuma ya aka yi masa ta gai akwai matsala ya ce babu wani zunubi da aka taɓa saba wa Allah a duniya da ya fi shirka girma ya ce sannan wannan wani abu ne da yake kawarwa yake haɗiye tauhidin rububiya kaga kana jin Allah ne mai iya kaza mai iya kaza to yanzu kana jin wani ma na iya kaza na iya kaza ai an kawar da wannan na Allah yace sannan kuma wa tanaqqusun lil uluhiyya kuma tawaya ce game da tauhidi na uluhiyya ba tauhidi na bauta ba ha to kana jin wani zai iya sai ya zama bauta Allah ma ka samu karanci wani ma sa ka dai yi akwai wani nau'i na ibadar Allah ya ce sai ka dauka naki ba za ka yi ba da akwai wanda za a sa shi sai ya sai yayi kwana kaza bai yi sallah ba ko kuma yayi kwana kaza ba a dai taba ruwa yayi alwala da shi ba ballantana wankan janaba saboda ana so bukatar ta ci kaga an kore bautar Allah a ciki an jawo mata naqasu da tawaya yace to wannan shirka din naqasa ce wa tauhidi na uluhiyya Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan shine karshen gurgurdan bayanan da malam ya kawo a karkashin abun da yake warware kalmar la ilaha illallah na farko Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya gafarta mana akwai matsala ba matsala ce Allah ya kai mu darasi na gaba yau shi ne darasi na 29 insha Allahu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم